والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى شيخ ودى كراتن تعظيم العلم مع العلامة العسيمي رحمة الله تعالى عليه وعلينا حفظه الله هنا تتم المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له zaben abota ma'ana zaben abokanai na kwarai wato ainihin a yayin neman ilimi domin gangaro lokaci mana halin shi za mu tashi inda malam ya kawo mana asar daga abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu wa arda alaihi qala ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ibn ghafil abdullah ibn mas'ud ibn ghafil ابن حبيب الهذل أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل قارئ والمسعود yana cikin manyan sahabbai a gurin falala duk da kasancewar ba shi da yawan shekaru sosai din nan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai dai ba a sa shi cikin abadila saboda biyu ya girme musu ba ta shi cikin abadila abadila su nawa ne su hudu na بالله بن عمر ابن عمرو بن العاص ابن عباس ابن الزبير wannan duka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati daga wanda bai jima sosai da balaga ba sai wanda ma ba su balaga ba ibn zubair ma sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati yana cikin shekara ta goma ibn umar shine wanda ya ce ya dan girma ya haura sha biyar haka zuwa sha shida sha bakwai ko wani abu makamacin haka ibn abbas bai kai ma sha biyar ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati abdullahi bin am shi ma kusan tare da abdullahi bin umar suke da su har sun ma ya aure a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati da su ana kiran su abadila saboda su suka fi shahara masu suna abdullahi cikin sigarar sahaba wanda kuma rayuwarsa ta yi tsawo bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aka koyi ilimi da yawa daga gare su ina fata an ga riwaya da yawa daga gare su bin mas'ud rayuwarsa ta yi tsawo amma ba kamar tasu ba kamar tasu da kaga shi ibn abbas ya kai kusan shekara ta tamanin da hudu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn umar ibn umar ibn abbas ya kai ta kusan sittin da wani abu ko ibn amr ibn al-as shi ma kusan haka da bai kai su ba ila ibn zubair kai shi ma kusan shekara ta sittin da wani abu daga wafatin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shi ko ibn mas'ud shekara ta talatin da biyu ko da uku ne ya yi wafati yana cikin ƙurra guda hudu da annabi ya ce akwai karatu gurinsu ta'allam al-qur'an akwai qara'u al-qur'ani min arba'in akwai qur'ani daga mutum hudu ibn ibn abdullah ibn mas'ud tarwa min ibn ibn ummi abd ibn ummi abd sai ya fara da shi shine Abdullah bin Mas'ud da ainihin Salim Maula Abi Hudayfa Abu Musa al-Ash'ari da waye na hudu Ubay ibn Ka'ab wata Ubay ibn Ka'ab shine sayyidul kufashi shugaban mahaddata masana Qur'ani domin shi annabi Allah ya ce a kama ma annabi hadda Allah daga saman bakwai ya ce ka je ka samu ubayi bin ka'ab karanta mishi suratul bayyina nabi yazo ya samu ubayi ya ce Allah ya ce an karanta ma suratul bayyina ya ce wa sammani Allah ya ambaci sunana ya ce ka ja'ala ubayyin yabki bai ya fara kuka kukan farin ciki shi kuma ibn mas'udin annabi ke sa shi ya karanta mai qur'ani ya saurara ya ikra alayya alquran اقرا عليك وعليك انزل كان تمام انا لم اتذكر كم ولا شيء انا احب اني احب ان اسمعه من غيري ina so in ji wani na yana karanta qur'ani ghairun ne duka cikin taron sahabbai sai annabi ya zabo ibnu mas'ud ya lahanin karanto ne sai sai da ya kai aya arba'in da hudu ko can gurin fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai na ji annabi yana cewa ya isa haka faltafaltu faltafattu ilayhi fa idza aynahu tadrifan kawai ga wanda ga idanuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna hawaye suna kuka to ibn mas'ud kenan farkon wanda ya bayyana karatun qur'ani awwalu man jahara bi qira'atil qur'an bayan ya musulunta da jimawa matan yana cikin as-sabiqun al-awwalun yace mushrikan nan suna ta adawa da qur'ani wani bai ma taba jin fa qur'ani ba ya kamata a samu wani ya je ya karanta musu qur'anin nan Allah masoud yace zan je in karanta musu Abubakar suka ce a'a a samu dai wanda yake sharifi cikin mutanen shi wanda in ma an taso a cikin su za a samu mai tarewa an gane yanzu misali in abubakar ne ya fi cikin su mushrikan akwai dangin shi da suna adawa da shi cikin gida amma an fito wa gaban nasir haka al'adar ƙwarashi take an gane kuwa in usman ya zo zai karanta qur'ani in su abu jahal suka taso akwai manya-manyan dangin shi wanda ciki haddasa abu sufyan ba za su yarda ba sai suka ce kalar wannan ya kamata wanda yake da mana ya ce a kawai zan je in karanta alkur'ani mai girma Allah zai sai je ya karanta suratul rahman yana yana yasa abu da sai ga abin ya yawa da can suna shan giya su aka taso ne ka taso ne takalmi ne kaza ya bar shi kwance yana da saurin aka dawo da shi jina jina abu jahar shi ya fara marin shi sai da ya faɗi ibn mas'ud mutum ne na hiful jism ba shi da ƙiba kuma ba shi da tsawo kuma ba shi da kiba kamar wada-wada haka yake ibn mas'ud da wata rana ya hau sama wato marin nan da abu jahal ya mai ya rama sun shi ya karasa shi a badara ya hau sama ice mai sun ko asuwaki a bisa ya kaurin shi kananu haka ya suka yi dariya daga ya ce a ta'ajabuna min dikkati saƙai mamakin sirantaka kaurin shi kuke yi wallahi innahuma la atqalu fil mizan min ahli da wa'annan kauran biyu sun fi dutsen uhudu nauyi a mizani ranar gobe alkiyama idan ka ga nauyin ma'anawi ne nauyin na daraja ne da falala ba nauyi ne na ainihin wato girman abu ibn mas'ud fadailuhu jamma ba su lissafuwa a wannan dan zaman nan a sirna umar ya ba shi shugabanci a kasar kufa ya taɓa yin gwamna a kufa ya rasu talatin da biyu ko talatin da uku ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله كل ورد متن da waɗanda yake yake yin abota da su don kuna so ku san matsayin mutum ma'ana ku kalli su waye yake yin abota da su don mutum yakan yi abota da waɗanda suke kalashin wannan maganar zuwa ga ibn mas'ud tana da rauni an kalli isnadi domin ibnu asakir ya fitar da ita cikin littafin shi zamu qurana isu shafi na 53 imam al-baihaqi cikin shu'abul iman yace na 8993 haka ibnu battah cikin al-iban al-kubra hadisi na 500 ta hanyar hubaira ibnu yarim al-shaybani hubaira da shine ibnu hubaira ibnu yarim al-shaybani wanda shi majhul ibnu abi hatim ya tambayi mahaifin shi abu hatimin razi a kan riwaya daga wato ainihin koyin hujja da riwayar ubaira tubun yarin da ya hana shi da ya ce huwa shabihun bil majhulin huwa shabihun bil majhulin magana ta cikin aljarh wa ta'dil juz'i na tara safa ta ɗari da tara الحافظ ابن حجر يأتي لا بأس به وقد عيب بالتشيع لا بأس به باب بأس يكون كان بأس كو yace wa qad iba bit tashayyur an aibanta shi an tuhume shi da shi an ci shi an ci an gane ina yaji cikin takribu tahadir tarjama ta dubu bakwai da dari biyu da sittin da takwas wato cikin kuna kenan cikin alkuna buna hibban amma ya ambace shi cikin siqat ala ka'idati fi tawfiq al-madahil sannan ibn khirashin kuma ya rauna nashi wurin da zahabi ya kawo cikin almuhun fi du'afa tarjama ta dubu shida da ɗari bakwai da talatin da hudu imam nasa'i ya ce laisa bil qawi ta zo cikin mizan da ijdal akan al-ijli shi ma ya waddaka shi shi ma mutasahili ne gurin tawfiq cikin littafin shi na afiqat ma'rifat afiqat kenan kuma shi an cin shi ya tabbata shi an cin shi ya tabbata domin an kashe shi tare da muktari sakafi ma yana mai biyayya ga muktari sakafi da ya yi da'awar annabtar kamar yadda wato ainihin al'imamu ibn hibban ya kawo cikin mashahiru ulama al-amsar tarjama ta ɗari takwas da sha ɗaya idan ta asar ɗin yana da rauni saboda shi ubaira ɗin ya da rauni zuwa ga ibn mas'ud amma ma'anar shi an ruwaito ma'anar hakan daga ibn mas'ud a gurare da yawa gurare da yawa na cewa unzuru kamar nan da yake ya'tabiru ar-rajula biman yusahibu akwai inda yake ya'tabiru ar-rajula bi akhdani bi akhdani fa inna al-mar'a yukhadimu man huwa ala shakli ku lura da mutum da abokanan shi la mutakhidha ti akhdan lura da mutum da abokanan shi don mutum yana abota ne da waɗanda suke daidai da shi wanda maganganu da yawa a irin wannan a matsala sun zo da yawa kamar yadda wato ainihin hassan abu ashbar zuhairi kenan ya kawo cikin sharhin da ya mawa al'ibana min usulul diyana ya kawo daga al-mada'ini a cewa an tambayi labib wato labir ibn rabi'a wanda yake mawaki a jahiliya ya yi tuba din nan bayan ya musulunta aka ce ne me yasa ba ka yawan yin waka ne sai ce lallai al suratul baqara suratul ali imran sun shagaltar da ni daga waka to ahkam din da ke ciki da abubuwa ilimi na shari'a ke sun shagaltar da ni daga waka wannan labarin yana da kyau shu'ara'ul asar abin da sanar da su لبيك ده شافعي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أصدق كلمة قالها الشاعر متي كثير ما جنى الدمواتية فلا شيء عندي يأتي سواني ألا كل شيء ما خلى الله ربيه kaga annabi ya yabo ma waƙa shi amma duk da haka ya ce bakara da ali imran sun shagaltar da shi daga ainihin wato waƙa akwai shugul a cikinsu sun shagaltar da shi daga waka ya ce amma dai ya yi wani baici guda ɗaya ya yi wani baici guda ɗaya bayan musulunta shi inda yake cewa ma'ata bal mar'ul karimu ka nafsihi wal mar'u yuslihu yuslihu al jalisu salihu wal mar'u yuslihu al jalisu salihu ma'ata bal mar'ul karimu ka nafsihi wal mar'u yuslihu jalisu al jalisu salihu mutum mai mutunci ba abin da yake zargi kamar ranci kuma mutum in yana tare da abokin zama na kwarai wato wannan zai sanya shi ma ya zamanto a mutumin kirki muhammad ibn ubaidillah al-ghallabi yana cewa kana yuqal yatakatamu ahlul ahwa'i kulla shay'in illa at-ta'alufa was-suhba in bid'a tana iya boye komai boye akidinsu su ɓoye mugunta su ɓoye adawa su ɓoye komi suna iya ɓoyewa illa ta'alu ba wa suhba amma ba sa iya ɓoye alaƙa da wanda tasu ta zo ɗaya ba sa iya ɓoye abota ka zo ka gane ɗan bidiya ka lura da suwa yake mu'amala duka abokanan shi ɗan bidiya ne to shi ma ɗan bidiya zai iya ɓoye ma a ƙi da shi ba zai iya ɓoye maka wala'in shi zuwa ga ɗan bidiya ba ina fata an gane wannan قتادة بن دعامة سوى إنا والله رأي ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله ومتبقى نمتن ينا أبو تادا وأنه كم مثاني سي إلين شو أن يكي كان تبيع الشيء سيتي صاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم مالك بن دينار ينا سوى الناس كأدنات الطيش متاني كما بنقرور انتعين da ya ce kowane tsuntsu yana tare da dangin shi alhamamu ma alhamam ta ga tantabara cikin tantabaru an gane ko wal ghurabu ma'al ghurab in ka ga a hankaka cikin hankaku ne ba ganin hankaka cikin shaguna ba ganin hankaka cikin tantabaru an gane ko wal battu ma'al battu daga agwagwa cikin agwagi take wasu'u ma'a su'u nau'i ne na tsuntsaye shi ma yana tare da jinsin shi yake wa kullu insanin ma'a shakai haka kowane mutum yana tare da irin shi amma wal auza'i yana cewa yu'rafu ar-rajulu bi thalathi thalathati mawaqi ana sanin halin mutum a cikin gurare guda uku sai yace guri na farko da ake sanin mutum a cikin shi bi ulfatihi ana sanin mutum da abota da yake da suwa yake abota da suwa yake suwa yake sabo da su wa yu'rafu fi majlisihi ana sanin halin mutum ta hanyar duban inda yake zama ina ne fada shi majalisi wa yu'rafu fi mantiqihi kuma ana sanin halin mutum daga furucin shi abu ukun nan abu ukun nan da suwa yake abota ina yake zama me yake faɗa da kalma ta fi yawan fitowa a bakin shi domin shi harshe yana tarjama zuciya ne al-lisanu turjuman al-qalb wal aynu jasusu abu hatim arrazi yana cewa musa bin uquba as-suri lokacin da ya zo kasar baghdad sai ka je ka samu imamu ahmad an wani bakon malami ya zo ya za mu je ni karatu gurin shi kaza kaza ya ce unzuru ala man nazala wa ila man ya'u ku duba ina zai sauka gurin wa zai tare daga nan sai ku gane kan shi an gane to sai ce wa an shaida abul fatih al-busti li nafsihi أبو الفتح علي بن محمد ينم ابن الحسين من ديارة الشكرة لريه عبيدي شيني أينهم من والنوم كان شهرر زيادة المرء في في دنياه نقصان وكان ناشم شيني البستي أبو الفتح محمد علي بن محمد بن الحسين البستي يا رسول شكرة لريه yace idza masana'tum ru'an falyakun sharifan nijari zakiyal hasab فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب أنشد لنفسه أنا يا يوا كان كان شي ne yake ma fadakarwa an gane ko kaga ce anshada anshada fulan ash-shi'ra li nafsihi ana yi waƙen yana zaburar da kanshi ya san kana iya ma wani nashiri kana iya ma kanka shi ne ce idan masbana'tum ru'an idan na tashi zaben mutum isbana'a yani ikhtara wastana'tuka li nafsi idan masbana'tu in har na tashi zaben mutum falyakun wanda nake so ya kasance shine sharifan nijar mai asali mai wato ainihin asali mai daraja wanda yake mai darajar asali annijar shi ne al'asul zaman to mutum ne mai asali an san asalinsu da gidansu an san karimi ne mai mutunci zakiyar hasar kuma ya zama mai tsarkakakken dangantaka ne fanazlun rijali fanazlin nabaji domin kaskantattun mutane kamar kaskantaccen tsiro ne annazil arradi al-hafiz al-haqir kenan فنزل الرجال domin kaskantattun mutane ka nazilin nabat ai kamar kaskantattun san tsiro ne falalil istimar ba zai fitar da amfani ba walalil hatab kuma sannan ba za a kona shi a matsayin fice ma'ana dai wanda ya kasance a wato ba shi da ba shi da ake cewa ba shi da asali mai kyau kuma ba shi da dangantaka mai kyau ba shi da karamci ba shi da kima ba zai zama to a zama da shi ya ba da fa'ida ba dabul fatih al-busti wanda shi ne shahararren marubuci a daular samaniya wadda take yankin su bukhara garin su al-imamul bukhari a karni na hudu zuwa karni na biyar su suka yi akwai labarai masu yawa akan tsakanin shi da sarakunan samaniya yace wa yaqulu ibn mani' rahimahullah muhammad ibn ibn mani' nisba aliyati muhammad ibn abd al-aziz ibn mani' muhammad ibn abd al-aziz ibn mani' at-tamimi dangin su wa kenan a taimi shi yake yadda التميمي لم يسوع التميمي لم يسوع محمد بن عبد الوهاب لم يسوع السعيد رحمهم الله so wanda ya rasu dubu ɗaya da biyu kuwa yana ɗari uku da wani da ɗari uku da biyu shekara tamanin da biyar ya a duniya barakallahu fi ya faɗa cikin littafin shi irshadu kullab asalin sunan littafin irshadu kullab إلى فضيلة العلم والعمل والآداب إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب ومشيئة للتاف القول السديد فيما يجب لله على آه لله آه فيما يجب لله على العبيد نعم ibn mani ya faɗa cikin wannan littafin wa huwa yusi kullab al-ilm dama littafin na ɗalibai dan ɗalibai yayi yana ɗaliban ilimi wasiya sai ce wa yahzar kullal hazar wa yahzar kullal hazar da ainihin da ake cewa da sukun inda hannu wa yahzar kullal hazri min al-mukhalatati من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيد السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة وشقاوة الإنسان ɗalibi ya yi taka tsantsan wani abu da ake kira taka tsantsan ya kiyaye da duk wata dabarar shi ya kiyaye da duk kula ƙwarar min mukhalafatis sufaha daga zama cikin wawaye sai dinga shiga cikin wawaye wa ahlil mudun da waɗanda suke marasa kunya ahal almudun da suke marasa kunya wal waqaha din ma'anar su ɗaya ahlul muduni wal waqaha ai mun ji majin a baya can ko kalmar majin ta gabata ya ce mara kunya adimul haya to mudun masdarin ne madana yumadinu mujuna an gane ko shine mutumin da yake yin abubuwa masu zubar da mutunci al-ashiya allati tuhillu bil muru'a to al-waqaha shi ma rashin kunya na daga cikin lawazim na waqaha mutum da zai dinga hawa gaban mutane dinga ashar dinga raini abubuwa na raina manya da sauransu duka lawazimul waqaha ne rashin wato ainihin ihtisham da rashin rujula shi ke sa mutum ya haka don da mutum na da rujula ko da ba addini ba kaɗai matsayin shi na ɗan adam namiji mai mutunci bai kamata ba a ce yana yin wa'annan abubuwa sai wanda ake ruwaitowa sai na umar lokacin da ya je ƙasar sham suka nemi da cikar na kasuwanci ya ce a to su balarabawan sham lokacin suna muwalatu da yahudawa suna bin addinin yahudawa sai wannan balaraban na kasar yahudawa ne yake mamakin umar ya ki yadda ya zalunci yan uwanshi kuma shi ba musu ba wani addini yake bi ba a samawi yake mashi alihatuka ta'muruka bidhalika ya umar yanzu gumakan naka su suka umarce ka da haka yace an tilka al-ahjar allati ta'budunaha sai ce fa illam ta'mur fa illam ya'murni biha din ko da addini na bai umarce ni da hakan ba sai ce arrujulatu wa makarimul akhlaq haka ko a wancan lokacin sun yarda da waɗannan halayen da kwarai ko da ma ba musulmi da yana kokarin kiyaye su ga abu su ya fiye na annabi ƙarya don ka arwaito a rayuwar shi ya yi ƙarya kasance yana jagoran kafirci saboda haka kar mutum ya zamanto yana cakuduwa da irin wa'annan dan zai tasirantu da su yau da gobe amma ji dai bayani da aka a baya to ya nisanci ahalin sufaha sufaha wa ahalin mujun wal waqaha wa sayyi sum'a da wanda sunan su ya ɓaci a gari ne sayyi sum'a wanda a gari sunan su wanda suka yi kaurin suna da ibara ukhra nisanci zama da waɗanda sun yi kaurin suna daga an gan su abinda zai za a fara tunawa rashin mutunci da rashin kunya to karka dinga zama da wa'annan mutane wal aghbiya da dolaye hulayen mutane kasan wauta tana da sunaye da yawa suna sunaye da yawa a hausa ya buge bajiro sakarai dolo ko baro awon igiya yankan feri duka sunayen sun mutu duka sunaye ne abubuwa walbulada don invalid da waɗanda suka masu toshashiyar basira da baya ganewa mafi fahar fahar fahimta tana tare da shi kai ka zama tuwon lokaci zai dusa kwakwalwa ba ta tacewa shine bulada fa inna mukhalafatahum sababul hirman domin zama cikin waɗannan mutane dalili ne da ke sanyawa ka kasa samun abin da kake wa shaqawatul insan wa shaqawatul insan kuma dalili ne da ke haifar da tabewar mutum ya zama cikin mutanen farko bare ce wa ka anna hadha aynu qawli sufyan ibn uyayna kamar ka ce wannan shine asalin abin da sufyan ibn uyayna ya ainihin fada sufyan ibn uyayna abu muhammad المكي يا رسول شكرته شكرته نوى قليل تسعين دا تقص قليل وتسعين دا تقص الله يكرق رأي وشي وعندما أكرتم بايا ما فوق وانتن نسان كان ساتم إني ما جانا كان سبيا نبي ما إيانا فوق أما كتاوزا كان الشافعي ليكي تيوى لولا مالك وسفيان فذهب علم الحجاز هذا مالك بن انس بدا سفيان بن عيينه بعيدا من الحجاز يا بلقم يا غربي وسفيان بن عيينه يكتي واني لاحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل للي نكن هنا موا احرم وانا امتنع نكن هنا مطالبين هذا في جلسائي abokanan zamana kaga wannan karina ce a lafziya iktiraniya da ke nuna su magabata kullum cikin karatu suke ana shi abokanan zaman shi su ne ɗaliban shi an gane wannan to na kan hana julasa'i ɗaliban da ke karatu a guri na alhadith al-gharib in ki ba su labarin wani hadisi wanda ba su taɓa jin shi ba kuma suna da buƙatar shi ba gharib wanda yake ya saba wato ya zo ta hanya ɗaya ba ana nufin garib da istilahi na ainihin muhaddisin ba ita nakan hana ma ɗalibai na wato hadisi wanda yake ba su san da shi ba matsala ce gariba a gurinsu ya'ani ba su taɓa haɗuwa da ita ba kuma suna da buƙatar ta sai in ci ba su kenan horo ne yake musu li mawdu'i rajulin wahidin sakil in naga a gurin akwai wani mutum ɗaya wanda yake wato ainihin sakil ne mutumin da baya fahimta wanda baya fahimta an ce taqil man la yafhamu al-umura fi basatatiha wanda sai an yi zurfin bayani ya gane sai kai mai kwatance ka buga mai misali na hankali kai sannan ya dauka amma a karanta kai tsaye ya fahimta ba ya iya fahimta to yanzu ka zo min da irin wannan da su ɗaliban ba ajin kalan wancan suke ba mana bai kamata su dinga tafiya tare da shi karatu ba shi kala na ajin su ake musu daban wato cikin wato ainihin halayyar magabata tana iya fahimtar yadda tsarin karantarwa yake ba dole su yadda turawa suka tsara ba ba yiwuwa a zo a haɗa da mai fahimta da mara fahimta da mai saurin ganewa da wanda sai an yi daga sai ka kusa halaka kanka ya gane kuma a haɗa su guri ɗaya kaga alal akalli zai gama wa'annan da ya sa su reka daga shi yasa sai yace kamar dan ya musu mu'aqaba gobe ka su zo da shi idan na ga akwai wani wanda yake mai wato ainihin kwakwalwa mai tauri wanda ba wuce ke mai kan danko a gurin to sai in hana su abin da suke da bukata sai a bari sai wani lokacin kenan sai wani jiba an gane aiko a gane taqil ko yani taqilul fahm sai ce faqad yuhrimu al-muallimu al-ilma li ajli sahibihi نعم فقد يحرم المتعلم العلم من يمن إلمي أكن إيا هنا مش إلمي لأجل صاحبه سود أبو كنكراتين idan ko abokin karatu ne ka nemi wanda yake in an gan shi za a ji ƙwazon ba ka ilimi kai kanka sai fahzar hada sinta ka kiyaye wannan bangaren wa'annan bangarorin masu zurfin fahimta wato wanda ba su da dogon fahimta ke ce wa in ka zai yabi zai ilimi ko da fa ya zo da kamanni irin na ɗaliban ilimi da shiga ta ɗaliban ilimi to karka karka da ya ruɗe ka fa innahu yufsiduka min haythu la tuhis domin zai bata ka ta inda ma baka baka lura ba baka faɗaka ba tare da ka faɗaka ba kawai sai dai ya maida ta kai ma dole irin shi wannan magana a siyuti ya kawo ta cikin littafin shi alhawi lil fatawi juz'i na biyu safa ta ɗari da tamanin da biyar na same ta cikin maganganu na can da ma'ura sosai amma siyuti tabbas ya kawo ta cikin alhawi cikin bashi